بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar Lahadi biyu ga watan safar shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Julai 2025 wannan shine darasi na 74 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri an-Namari al-Qurtubi rahmatullahi alayh al-Imam Ibn Abd al-Barri ya rasu a shekara ta 600 afwan shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi na Jami'u Bayan al-Ilmi yana daga cikin muhimman littafai da suke bayani akan ladubba da ka'idojin ilimi na addinin musulunci muna amfani da nuska ta Abul Ashbali Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kira da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli za mu tashi a lambar tarjama ta 1488 a inda malam bai gushi ba yana mana dabdala akan matsalolin da suka shafi a babi babin da muka fara karantawa a darasin da ya gabata wanda ya kiraye shi da sunan cewa babu ma ja a fi zammil kauli fi dini bin ra'ayi zargi game da yin magana a cikin addini da a ganina wazzanni da kuma zace-zace wal qiyasi ala ghairi aslin to yana ta kawo maganganun malamai mabambanta cikin magabata da ainihin a'imma na ilimi sai yake cewa wa an ibn wahab qala qala li malik ibn anas rahimahullah wa huwa yunkiru katharat al jawabi lil masail yace abdullahi dan wahab rahmatullahi alaihi ya ce da ni yana ba da labari game da al'imamu Malik da irin yadda Maliku yake kyamar yawan tsoma baki a cikin matsaloli a ci kowace matsala ta zo kana da surutun da za ka yi kana da zawabi a kanta ya ce ya abdullah ya kai abdullahi wato ɗan waɓi kenan ma alimtahu fa kulbihi wa dulla alaihi abinda ka sani na ilimi to ka ambace shi kuma ka nuna wa mutane wannan alkhairin da ka sani wa ma lam ta'lam abinda ko baka sani ba faskut anhu to kai shiru ka bashi wa iyyaka an tataqallada an-nasa qiladata su'in ahir dinka daga zata yawa mutane mummunar sarka shine shiga abinda baka sani ba shiga abinda baka yi nazari ko kai bincike akan shi ba shiga wata mas'ala sabuwa wadda kai ma baka taba jinta ba sai yanzu ya ce to karka shiga cikin irin wannan abinda ka sani na ilimi wanda yake sananne wanda yake a fili to shi za ka karantar shi ne ilimi shi ne addini wa kala sahnun ibn sa'id wa kana sahnun ibn sa'id ya kuma ma adri ma hadar ra'aya ni ban san menene matsalan wannan ra'ayi wannan zantuttuka irin na wato yan a faɗa babu hujja ba yace sufikat bihi dima'u har ana zubar da jini a kai a ta rigima a ta faɗa wasu hillar bihil furuji har a halasta al'aura a sanadiyarsa wasu hiffat bihil hukuku kuma a mai da haƙoƙin mutane su zama abu masu sauƙin ci ana ganin ba komai ba ne ghaira an na ra'ayina rajulan salihan faƙallar nahu ya ce matsalar da muka samu kawai shine mu ga mutumin kirki sai mu dinga biye mu duk abin da yake har sai mu fada zuwa ga irin waɗannan kurakurai Allah ka tsare wato mutanen da suka suka yi maganganun da suka zama wato sanadiyar samun matsaloli ba batattun mutane bane ba mutanen banza bane mutane ne a rigan malamai mutane ne a riga ta salihai mutane ne masu ilimi to amma ilimin su da salahantakan su bata ba su dama a shar'anci su dinga faɗan abu babu hujja ba sai da mana masu sauraron su da mabiyan su suna musu kallon wannan nagartar sai suke aiki da maganganun su a samu matsaloli wa anil auza'i qala daga abdurrahman al auza'i yake cewa idza arada Allahu azza wa jalla an yahrima 'abdahu barakatal ilmi alqa ala lisanihi al-aghalita idan Allah madaukakin sarki ya nufin ya haramta wa mutum wani cikin bayin Allah Allah ya nufaci shi zai jarabce shi da kici jarabawa shi shine ba zai samu albarka a cikin iliminsa ba to sai Allah ya jefa akan halshensa al-aghalit abin da yake da al-aghalit jam'i ne na ugluta ita ce shawazul masail wato mas'aloli waɗanda suke shadda wanda suke almutakallafa wato wani zance a cikin ilimi wanda ba shi aka saba ji ba wani karkataccen zance wata matsala mai ta da kura wata matsala za ta jawo rigima a cikin musulmi ana zaune lafiya kawai sai wani bai faɗi wata magana wannan irin abin da wancan na Kano din nan ya dinga yi irin irin ɗan gida Abdul Jabbar shine a Galit yazo kawai ana zaune lafiya musulmai sun fahimci addini sai ka ɗauko wata matsala ka rikirkita addini a ita rigima to haka irin abin da yanzu kullun ake rigima akan za a yafe ma wani ko ba za a yafe mishi ba rigima akan kaza akan kaza ga sunan ire-iren su a waɗanda suke fitar da mutane daga hayyacin abin da zai amfane su addini zuwa ga wata matsala can daban ta rikici da sabani wanda ba za ta za ta sama musu ɗa mai ido ba yanzu alal misali wannan matsalar ta yafiya ga wanda ya mutu da haƙoƙin mutane da sauransu matsala ce wadda take an cakuɗa takardu a kanta saboda akwai mazalim khassa daban da mazalim sultaniya wato idan ni da wani muna da wani rigima tsakankaninmu na ci kuɗin shi ko ya ci kuɗina na ci mutuncin shi ko ya ci mutuncina na mai ƙazafi ko ya mun ƙazafi wannan mazlama ce khassa wannan dole sai mutum ya yafi ko kuma an ba shi haƙƙinsa in ba haka ba akwai shari'a mai girma a kai alahira har kuma almazalim as-sultaniya shine abubuwan da shugabanni ake tuhuman su da shi cewa sun yi na zalunci ko rashin gaskiya yin wasu dokoki waɗanda za su zama a cikin sakon cutarwa ko sanyawa mutane abubuwan da su kwanta rayuwa rashin yin ayyukan raya ƙasa almundahana ko ba bakire da kudaden al'umma da duk ire-iren waɗannan abubuwan da ake tuhumar shugabanni wanda ba ba ba wani abu ne tsakanin kai da shugaban one on one ba abu ne da ya shafi al'umma ga baki ɗaya ko to wannan wannan abin hukunce hukuncen shi daban ne da wancan domin shi anan asali abin da shari'a ta umarce ta umarci mutane shine su yi haƙuri da zaluncin shugabanni shi kuma Allah shi da ɗauki mataki a kansu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya shugabanci ko da mutane goma ne ranar alkiyama za a zo da shi ne a daure ba za a kwance shi ba sai adalcin shi ya kwance shi saboda haka mas'aloli ne guda biyu daban-daban sannan kuma abinda malamai suke bada fatawa akai suke karantarwa shine tsoratarwa zuwa ga haƙoƙin mutane kwadaitarwa zuwa ga sauke nauyin da ke kanka ba da labarin abin da ya zo a cikin nasoshi waɗanda ainihin wato suke tsoratarwa a kan fallasa ranar alkiyama wannan shi ne abin da ake yin wa'azi da shi saboda kowa ya samu tsira sannan hatta zunubin da kake wa Allah kai da shi wanda ake cewa Allah yana gafatawa wa yake da garanti aka Allah ya gafata ba wanda yake da nan garantin ballanta na hakokin wasu bayin Allah saboda kan zaka mutane wa'azi da wannan zaka musu wa'azi kuma iyanan iyakacinka kenan idan wani ya mutu ka bar shi da Allah ka neman ka roƙa mashi gafara Allah matukar musulmi ne to amma a ce wannan ya zama shine topic na tattaunawa tsakankanin mutane da za a yi ta rikici to wannan yana cikin azalit wannan ya faɗa wannan ya mayar wannan ya faɗa har mutane su rasa me biyar su da ire iren waɗannan misalan da kullun zaka dinga jin su a bakunan wato ƴan takife da ƴan da ƴan shishigi da ƴan ta'alu waɗanda ba su kai su yi malanta a irin wannan matakin da suka ɗauka wa kansu ba malantarsu ko da suna da wani nasibi a ilimi to malanta ce lokacin islam ko ta karantawa ko ta islamiyyar matan aure amma ba wai irin wannan malantar ta mutum ya fuskanci wata matsala amma da ta shafa al'umma ba karatunsu bai kai haka to wannan a galibi ne yana daga cikin alamar rashin albarka a cikin ilimi a ga mutum yana shagaltuwa da irin wannan kamar yadda zai faru da wancan ɗan gidan dan dan gidan kadiriya da yanzu yake daura a gidan yari kaga irin wannan agalitin ne ka dauko masail ma'rufa fil ilmi bid darura cewa ga yadda ake fasara su sai kuma ka zo ka ce ba fasara su make a zo kuma a ce ka kawo ka kasa Allah ya kyauta to malam auzaidi ya ce da daga cikin idan Allah ya nufin ya kwashe albarka ilimin mutum to sai ya sanya a bakinsa ai ta jin irin wannan shawazul masail a bakinsa duk sanda ya bude baki wata mas'ala zai faɗa shadda waruwina anil hasani annahu qala daga al-hasan al-basri yake cewa inna shiraran shirara ibadallahi alladhina yaji'una bi shiraril masail lallai masharranta matsiyata a cikin al'umman nan sune wanda suke zuwa da mas'aloli na sharri a cikin mutane yu'anmituna biha ibadallahi su zo sa mutane cikin ta'annati sa mutane cikin rudani da fargaba da tashin hankali su rikita addinin musulmi su rikita musu aqidarsu wa kana hammad ibn zaid yaqulu qila li ayyuba an ce ma ayyubu sakhtiyani malaka la tanzuru fi ra'yi me yasa kai duk tambayar da aka yi maka sai dai hadisi kai ko aya ba ruwanka da wai a gani na ko maganar wani ko maganar wani qala ayyubu sai ayyubu yace kila lil himari sai kawo wani karin magana yace an ce wa jaki malaka la tajtani me yasa kai baka gudu yadda doki yake gudu ran jaki baya irin saurin doki ya ta gudu din nan har ya zufa aka ce me yasa kai ba zaka tafi a guje ba qala akrahu madgal batil yace ina jin tsoron in dinga haki gaban sa ba in ta tauna harshe na babu kuma a bakina to wannan karin magana ne da irin larabawa suke kwatance da shi idan aka tambayi mutum me yasa baka kaza sai ya ce ai jaki ma an ce me ka to aka ce me yasa baka baka shiga cikin irin wannan hayaniya yace ina tsoron ne dinga surutun banza kamar yadda zaki yake cewa yana jin tsoron wato ya dinga ya dinga tauna bakin sa alhal babu komai a ciki ba komai yake ci wa ar-raqaba ibnu masqala raqaba ibnu masqala wani wani khatibi ne cikin kutabaul arab dan kabilar Banu Abd Qais a kasar Kufa yana da riwaya a cikin kutubu sita in banda in banda Ibn Majah da yake muqilli ne a wajen hadisi to shine yake cewa qala li rajulin yaxtarifu ila Abi Hanifa yaga wani mutum yana yawan zuwa majalisin Abu Hanifa wanda majalisin Abu Hanifa rahimahullah ya shahara da irin wannan abin da ake fara na ar-ra'yi ar-ra'yu din wal masail sai ce ya hara sai ce mishi kaiwa ne yakfika من رأيه ما مبغت وترجو إلى أهلك بغير ثقة yace kaga wannan makarantar da kake zuwa to iya abin da kake ji dinnan ka tauna ayi arizance ayi zance to ya ishe ka haka ina tsoron karka kuma wurin iyalanka kana da shakka ma nan gidanku ne ko ba gidanku bane za a sa maka shakka akan komai hatta akan gidanku da iyalanka da ƴaƴanka za a sa maka shakka akan su wasu ila raqaba ibnu maskala an abi hanifa ta faƙala wata ne kuma aka tambaye shi game da abu hanifa sai yake cewa huwa a'lamun nasi bima lam yakun abu hanifa shi yafi kowa cikin mutane sanin abin da bai riga ya faru ba wato masail wanda suke kirkirowa ce idan kaza yayi kaza to menene kaza menene kaza to wannan babu wanda yake abu hanifa sanin sa wa ajhaluhum bima qad kana amma in kuma abin da ya riga ya faru ne na asar to shi fi kowa jahilci shi fi kowa rashin sanin da ya riga ya faru wannan wanda suka ga wato irin manhajin Abu Hanifa rahimahullah game da karantawa wa qad ruya hadha al-qawl am Hafs ibn Ghiyath an Abi Hanifata fi Abi Hanifata yuridu annahu lam yakul lahu ilmu ilmun bi athari bi athari man mada wallahu a'lam malam ya ce an roƙe wannan magana daga hafs ibn ghiyas rahmatullahi alaihi game da abu hanifa rahimahullah wanda take nuni zuwa ga cewa abu hanifa ba yi da gogewa akan ilimin hadisi na magabata hadisai marfu'ai da asar na sahabbai da sauransu wallahu ala wa kana sha'abi yaqul yace sha'abi kuma ya kasance yana cewa wallahi laqad baghaba ha'ula'il qaumu ilayya al-masjida hatta لهو أبغض إلي من كناسة داري قلت القائل هو صالح بن مسلم راوي عنه من هم يا أبا أمر قال الآرائيون قال ومنهم الحكم وحماد وأصحابه wannan wata magana ce da aka ruwaito ta tana cikin al'ibana al'ibanatu an usulul diyana afa al'ibana ta ta ibnu batta ta ibnu batta al-ukubari yadda ta zo lafazin a can shine wannan mutum mai suna salih ibnu muslim al-bakari shine yake cewa wata rana muna zaune da sha'abi sai ya rantse da Allah ya ce ma kana majlisun ahabba ilayya min al-masjid yace a da a duk duniya babu inda nake jin dadin zama kamar masallacin mu na garin Kufa din nan yace kunna najlisu fihi ila abika kai Salih ibn Muslim ibn Roman mun kasance muna zama a cikin masallacin nan a majalisin babanka Muslim ibn Roman ya koya mana hadisi thumma natahawwalu ila majlisir Rabi ibn Khatab sannan kuma mu tashi bayan ya gama mana darasi masallaci ne albarka a lokacin da misali iri daban-daban kamar yadda kaga misali a masallacin mun nan akwai da Qur'ani akwai yadda hadisi ayi fikihu ayi aqida an juma ayi tafsiri ayi wane ne darasi a sati kusan guda 50 kaga wannan wuri ne mai albarka da in ka zauna zaka zaka koyi ilimi sai ki to mun kasance haka muke jin daɗin zama a masallacin muna kwasan albarka ilimi a gun malamai yace ana nan ana nan hatta na sha'a haula isa'aqifa waɗannan masu masu daɗin bakin nan suka taso su ne wanda za a zauna a majalisi ba za a jawo aya ko hadisi ko a yi magana fikin ko aƙida ba sai dai a yi ta kawo irin waɗannan masa'il ɗin na tada ƙura na tada ƙayan baya na rikikita addinin musulmi da irin wannan masa'il ɗin na ainihin iftiradiyat a ce in kaza yi kaza to menene kaza in kaza yi kaza irin abin da ya shahara a majalisin wato ahadun ra'ayi a ƙasar kufa ya ce to shi ne ya ce to daga nan sai aka wayi gari wallahi laƙad baka da ha'ula ilƙaunu ilayyar masjida sai suka sa na tsani zuwa masallacin hatta lahuwa abu gabu ilayya min kana sati dari na fi jin takaicin shiga masallacin na in zauna fiye da in zauna kusa da bola kanasa bola ko juji wanda yake gidansa alƙa'il sai sai ultu sai shi ɗalibin shi ne salih bin muslim da ake bashi labarin sai ce manhum ya aba am su aka ke nufi da waɗannan mutane suka sa kake jin haushin masallaci ƙala ya ce al'ara iyuna ‘yan a ganina masu kafa addini da a ganinsu wanda su dinga sa baki a cikin addinin musulunci amma da a ganinsu ga sunan sun cika gari yanzu galibin ‘yan boko da waɗanda ba malamai ba suna jin cewa wai su ma suna da ta cewa akan addini ran har naga wani ma yana kawo challenge waya za a yana musulmi ba za a bar shi yayi magana akan addini ba baka da lafiya ya za a kana mara lafiya ba za a baka kama kanka magani ba in dai wannan shine hujja kana mara lafiya ya za ba za a baka kama kanka magani ba yake jira likita ba waya za a yana musulmi yayi magana akan addini wai a ce ba zai sa baki ba kaga wannan tsantsar jahilci ne da shiga sharaba sharaba wato shi musulunci inda kai musulmi ne kana da yancin kasa baki ke to irin wannan yin abu da a gani na din sai ta sa wannan malami yake kyamar masallaci yace wa minhum daga cikin su akwai al-hakam wa hammad al-hakam anan yana nufin al-hakam ibnu abdullahi al-balkhi abu muti da kuma hammad hammad ibnu abi sulaiman waɗannan suna cikin manyan ashabur ra'ayi kafin ma Abu Hanifa ya shahara da Imam Ahlul Ra'i amma dan Abu Sulaiman shine malamin ma al-Imam Abu Hanifa wanda Abu Hanifa sai da shekara 18 yana karatu a wurin sa kamar da suke cewa bihi tafaqqaha a gunshe kurka tun fiqh kuma shi ya gaji majalisin Hamad dan Abu Sulaiman bayan rasuwarsa Allah ya gafarta musu gaba daya haka na al-Hakim ibn Abdullah al-Balkhi shi kuma zaka iya cewa kaman classmate ne na Abu Hanifa da suke karatu tare a gurin malamin su Muhammad dan Abu Sulaiman sai kwatanta da waɗannan yace suna cikin ashabul ra'i Allah ya gafarta musu gaba da wa ashabuhum da irairun su cikin ɗaliban su da malaman su da ƴan makarantun su wa zakara ibn wahab wa atiq ibn abi ibn yaqub annahuma sami'a malik ibn anas yaqulu Abdullahi dan Wahab da Yaqub da Atiq dan Yaqub suka ce sun ji Imam Malik yana cewa لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدري أحدا أقتدي به يقول في شيء yace bai kasance cikin tafarkin malamai da suka gabata da malamanmu magabata da duk wani wanda ni nake koyi da shi ji Imam Malik babu wanda daga cikin su wanda yake cewa fi shay'in game da wani abu yace hadha halalun wa hadha haramun idan soshi wannan kama kanu yajtari'una ala zalika ba su da tsaurin idan faɗin wannan manyan malamai ne a cikin musulunci amma idan abu ya zo sabo wanda ba yi da nasi to ba za su saki baki a kan shi ce haram halas sunna bid'a kafirci bata irin yadda mutanen mu suke da wannan gangancin wa inna ma kanu yaquluna sai su ce nakrahu hada wa nara hada hasanan idan abu mara kyau ne su ce muna kyamar shi idan abu mai kyau ne su ce to gaskiya mu muna ganin wannan yana da kyau idan abin ya ba su sha'awa su ce to muna ganin yana da kyau idan abin bai zo bai ba su sha'awa ba su ce to muna kyama amma ba za su ce haramun ne ko halas ne ba irin yadda za ga mutum yanzu kawai mai magana wata mas'ala da bata taɓa faruwa a zamanin annabi ko sahabbai ko wani zamani na magabata ba sai yanzu kawai ta faru shi kuma kawai karar kawai sai ce to kawai haramun ne ko kawai bata ce ko bid'a ce ba yi da wani magabaci akan wannan magana wannan ganganci ne zama a cikin ilimi ganganci ne yanzu mutum ya buɗe baki ya ce ai wai daura aure a masallaci bid'a ne wannan kaga wannan wannan wannan zance ne wanda yake shi ma cikin agalit ya aka ya zama bid'a masu yin daurin auren shin sun ce addini ne suna neman wani lada a cikin wannan abu ai bid'a tana shiga cikin abin da mutane suke ganin addini wanda suke yi da tunanin samun wani lada amma abin da masalih mursala na yau da kullum ko ka ji ya ce wai taron ɗaurin aure bid'a ne akwai wani kira taron aure da suna samun lada babu ko ya ce haramun ne idan kai ba za ka ji baka wanda su ji ɗaurin aure ba ba cikin addini ba ne cikin mu'amala ne uqud ne uqud ne mu'amalat ne ko mu'amala su gurguda a dan shari'a ta hana wannan al'ada ba baka da yancin ka hana su sai ka basu su yi abin sai da suke so idan idan daga nan kaga zaka shiga jirgi ka tafi Ingila dauran aure kai ka ju kana da yanwa za su dauran aure a Ingila ka je ka nemi visa ka jirgi ka tafi kai ka ju ba ruwan kowa daga musulunci ne hana ba idan kuma ana yi a cikin lungu kuma kaga ba za ka fito ba ko kai ka ju a cikin lungun kudin na ce za a ɗaurin aure amma kai saboda kai kwamarin ne ba za ka ji ba oho ba ka rasa sallah azhar ba ba tana ce kayawa Allah laifi su ka ga kamata mu dinga fahimtar yadda masail suke akwai masail a cikin mu'amalat Allah ya ba mutane su yi mu'amalolin su a asalin yadda suke abinda Allah ya hana cikin mu'amala shine abin da ya ci karo da shari'a a cikin abinci ko abin sha ko abin sutura ko abin aure قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا كذا كذا كذا كذا a cikin aure aka ce banda wacce banda wacce banda wacce banda zina banda madugo banda duwa'i banda kaza kaga wannan sune aka haramta fil manaki a cikin sutura aka ce banda iri kaza banda alharini banda kaza to waɗannan da Allah ya haramta ka tsaya iyalan wanda ba shi ba idan wani abu sabo ya zo sai ka ban mutane a kai misali yanzu gama ai ya shahara a cikin usalama suna cewa anko haramun ne anko amma me dalilin haramci shi uniform ba anko bane wa karba zai haramta uniform kaga akwai akwai akwai akwai wato shaci fada a ciki in ka ce anko haramun ne wai mutane su sa kaya iri daya haramun ne to uniform ma haramun ne dan shi ma anko ne kaga kamata sai ka ce to ni dai ina kyama misali yanzu ni ina kyama anku wannan na faɗin ra'ayina ne zai ban sha'awa so ina gani akwai takallufi a ciki amma ban ci haramun bane misali kama kana kai kuma kana ganin ba komai bane kana da kuɗin da zaka yi sai kai kayanka amma in ka ce haramun ne to lazumin sa lazumin sa ilfan ma haramun ne da yaran cikin sabas da domin duk wanda zai ce ai ba a taɓa samun zamanin sahabbai an yi biki mutane su sa kaya iri ɗaya ba to shikenan su ma sabon za su zo makaranta ko waɗannan matan da aka ci annabi na ware musu makaranta kana dalilin cewa sun saka uniform irin su zo makaranta baka da shi me yasa kai da wannan irin wannan sanan da yawa jama'a da muke irin wannan gangancin kwanaki ne magana akan kalanda da ake saka a masallaci duk wanda ya da a sa agogo a masallaci yace ka sa kalanda akan abu ɗaya yake agogo wannan da kalanda duka abu ɗaya ne duka lokaci suke kiyaye mana irin kalandar nan ta timing committee wani yana ganin haramun ne a kawata masallaci kuma ilimi ne na kimiyya da ita da agogo duka daga source ɗaya suke me yasa aka yi da a sa agogo in dai baka yi da a saka agogo ba baka yi da a sa kalanda ba to kada a sa agogo ce ai kalanda haramun ne a masallaci waye ce bukata ce ta rayuwa me yasa kai da aka saka tiles suna ka akwai abubuwa da suke yin wannan masayin ɗin jama'a da ya kamata idan kai ba malami ne mujtahidi da kake ba to ka yi takarantsan ka yi abin da Allah ya ɗaura maka na addini wanda za ka tsira abubuwan da suke irin waɗannan rigingimin ka fita daga gare su domin ranar alkiyama abin da za a tambaye ka akai shine farko sallarka da ibadarka da tauhidinka da haƙoƙin iyalanka da ke ƙarshenka to wannan ka fi ba da muhimmanci a kansa in tambaya za ka yi kayi a kan shi amma irin waɗannan rigingimu na karatu to ka bar su ga malamai ina yawan faɗa cewa abin da ya sa rigingimun karatu suka zama very common mu ustazai da ɗaliban ilimi na sama da mu da malamai mu ne muka ja wannan rigima mu ne muka sake su a duniya kowa ya ji su amma kowane fannin ilimi suna da masa'il da suka shafi ɗalibai da malamai da masu bincike ko a jami'a in ba ka je department ba za ka ta wajen labarinsu sai an je samina ko an zo defense na naka ci amma yawan da can agronomy ba su su kawo su a cikin social studies ba su kuma su ɗauka su kawo yan linguistics ba yan nursing ba za su ɗauka su kai su kai su su kai su veterinary medicine ba kowa yana yin nashi da haka wata farfajiya ce ta sai mutumin da yake kwakwalwar shi tana shirye da ta'anshi wannan abu sannan za a yi mishi mu kuma sai mu zo mu fantsama abu a cikin life duk duniya kowa yake saboda mu ba mu da kan gudu saboda ka sai kowa wanda bai taba jin wanda bai taba buɗe sayul bukhari ba sai ka je ka kawo mai wani hadisi na can dubu uku a cikin sayul bukhari ka ce kuma dole wayan sai ya fahimci shi in bai fahimta ba ka ce a kafiri ne shi dole a samu rigingimu irin waɗannan kowa ya sa baki kowa ya ce ƙarya ne duk abubuwa suka rikice irin waɗannan wajibi ne sai mun gyara sai mun ƙara sai mun irin abin da ake cewa sai mun sake tartibul aurak sai mun sake lale akan ya muke gudanar da masail na ilimi akwai masail na ilimi wanda suke is for the consumption of every person wato lil awam kowa na iya saurara ina abin da ake hudubar juma'a da shi ina abin da ake wa'azi ko muhadara da shi akwai masail kuma khassa waɗanda sai na ɗaliban ilimi ɗaliban ilimin ma kowa sai na fannin su yanzu a wannan majalisin namu misali akwai abin da in an kawo ko anan din ba ya fi karfin akwai abin da kuma muna ganin mun wuce shi saboda mun yi wani karatu a baya akwai abin da ba shi muke ba muhimmanci ba da kan mun zo ba za mu damu da shi ba haka sai mun fahimci irin waɗannan abubuwan jama'a gun karantarwa musamman mu da muke karantar da yara ko matan aure ka je majalisin matan aure a islamiyya ko ka je ka ɗauko musu wata matsala mai haɗari wanda ba su santa ina a kwana ba kaje kana musu karatu akan makoma iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba su wannan mas'ala ba su santa ba ba su taba jin ta ba tsofaffi ne sun zo su koyi alam tara kaifa wal fajri koya musu wannan sun zo su koyi tsarki sun zo su koyi abin nan yadda za su yadda za su kula da jikokin su yadda za su za su raka nama masu ana da zikirori da cikin jikokin su koya musu wannan shi ne bai musu amfani wancan rikicin ka bar shi da an je sharhin hadisai yadda ke hadisai sai a yi shi kwan duka ta akida to amma amma duk abin da mutum ya jiyo sai ce sai ya sai ya juye shi a cikin ajin da yake karantar da islamiyya saboda neman fitina daga nan sai abu ya yaɗu a ta cece kuce to shine al'agalit saboda haka maliku ya ce mu mun taso mun ga malamanmu duk abin da babu nasi karara ba sa cewa halas ko haram sai dai su ce muna son wannan ko ba ma son shi wani taƙi haza wala na rahaza ka ji mutum ya ce ina takarantsan da wannan kuma ba na ganin dace wannan waza da a ci ibn yaqub wala yaquluna halalun wala haramun ba sa cewa halas da haram amma sami ta qaulan Allah azza wa jalla kai baka tafi dan Allah cikin sura Yunus da Allah yake cewa qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu halalan wa harama قل الله أذن لكم أم على الله تفترون yace ka ce musu yanzu me kuke gani game da abin da Allah ya so kan muku na arziki arzikin da Allah ya saukar sai kuka ware kuka ce kaza halas kaza haram ce Allah ne ya ce ku yi haka ko kuna girbawa Allah ƙarya ne wal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal haramu ma haramahu Allah wa rasuluhu halas shine abin da Allah ya halasta da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam haram shine abin da Allah ya haramta da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam qala abu umar ibnu abdul bari yace ma'ana qauli malikin hadha anna ma akhadahu min al-ilmi ra'ayan wa istihsanan lam yaqul fihi halal wala haram wallahu a'lam abinda maliku yake nufi shine duk abinda ya koya na ilimi ta hanyar fatawar malamai shine ra'ayan fatawar malamai suka gaya mushi ta hanyar sun yi istihsanin abu sun ga ya dace to ba zai ce halas da haram ba sai dai ce nakrahu ko la nuhibbu ko nara makaranta abin da ke da taka tsantsa da kar ya je ya saki baki akan a wurin Allah ba halas bane shi a wurin Allah ba haram bane shi kuma ya ce haram sai ce nara hadha wala nara hadha nakrahu hadha wala nara hadha وقد روي عن مالك أنه قال في بعد ما كان ينزل أتكلم وسو مسائل نوازل مالك يكنتي فيسأل أن تنبيش عنه كما دولنا فيسير فيه رأيه سيتي سيفد رأيه سنن سيتي إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن abinda muka gaya muku ba komai bane illa zato ba mu da tabbas akan abinda muke faɗa mu an samu maliku yana yawan faɗin wannan magana ga abin da ya zama ra'ayinsa ne tunaninsa ne fatawarsa ce ijtihadinsa ne walakad ahsan abul attahiya haisu qala wani mawaki cikin mawakan dole abbasiya da yake cewa abul attahiya ne yake cewa wama kullu dhununi takunu haqqan wala kullu sawabi ala alqiyas ce wala kullu dhununi takunu haqqan ba kowane zato ne yake zama gaskiya ba wala kullu sawabi ala alqiyas ba kuma kowace magana wadda take daidai take tafiya a bisa ka'idar da ka sani ta kullum ba akwai abin da yake sawab ne amma ya saba wa wata ka'ida da aka sani su kuma masu masu ishtihadi suna suna amfani da qawaid to tayu a wannan karan kaida ba za ta hau ba wa qala abu wa'id abu wa'id shine shaqiq ibnu salama al-kufi malami ne cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 82 yana cikin tabi'ai manyan tabi'ai yace la tuqa'id ashaba ra'aitu karka dinga zama da masu cewa a gani na karka dinga zama da su wanda ba sa karantar da abin nan nasoshin alqur'ani da hadisai sai su karantar da ra'ayinsu وأن الشعبي قال شعبي يتي ما كلمة أبغض إلي من رأيت باب كلمة نكي زين تكيتي كما متن يدنك كرنتوا da cewa ina ganin a ganina a ra'ayina a fatawata wa an Dawud al-Audi Dawud ibn Ali al-Audi kenan al-Kufi yake cewa qala sha'abi sha'abi yace ifad anni thalathan laha sha'anu kai suna kan mutunci فأجبت فيها تتبع مسألتك رأيت أرأيت فإن الله يقول في كتابه أرأيت من اتخذ إلهه هواه يتشي إذا سألت عن مسألة إنك تنبي ونقمد وتمسألة فأجبت فيها إذن أكباك أمسى تتبع مسألتك أرأيت idan ka biyo bayan matsalar da to me kake gani fa game da kaza to wannan yayi kama da fadin Allah madaukakin sarki ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila ko cikin suratul furqan hatta faraga min al-ayati ya karanta ayat gaba ki da wasaniya mas'ala ta biyu su inta an mas'alata yace an tambaye game da wata mas'ala fala takis shay'an bi shay'in karka ce za ka yi kiyasin wani abu akan wani in baka da nasi farubba ma haramta halalan au halalta harama ka iya zuwa ka je ka halasta halas haram ko ka haramta halas wa salisa ta uku fa idza su'ilta amma la ta'lam zaka tambaye ka abin da san baka sani ba fa qul la a'lam ka ce ban sani ba wa ana sharikuka ka ce mai tambayar da ni da kai duka a wuri ɗaya muke wato man mas'ulu an habi a'lam min sa'i kamar yana nuna mashi wasu abubuwa da ya kamata ya taka tsantsan wajen ba da amsa kada ya dinga ba da amsa da ara'aita ne baka ga kaza ba to kiyasi din kenan kada kawai da an maka amtin da yake mas'ala ka dauko wani sabon kiyasi da babu shi ka ce za ka yi magana da shi kada a tambaye ka abin da baka sani ba ka ji nauyin cewa ban sani ba wa an sha bi kala inna ma halaka man kana qablakum fi fi ara'ait fi ara'aita wa wa an abdul gani ibn sa'id al-thaqafi kala qala lays ibn sa'd lays ibn sa'd rahman fi malik rabi'a kana muslim ibn sa'd wanda shine ɗaya daga cikin mutane uku da suka shahara da ra'ayi a wancan zamani da Abu Hanifa da shi Rabi'atu din da kuma Usman Usmanul Batti a kasar Basra kenan to wai ya ya ganshi a mafarki bayan rasuwarsa sai na ce mishi ya Aba Usman gafarta malam ma haluka a cikin wani yanayi kake a lahira fa kada yace sirtu ila khairin ce alhamdulillah na tafi zuwa ga alkhairi na samu sauki a rayuwata na samu rahama da gafara illa anni lam uhmad wannan daurin ba wannan gamma ba bai da dauri a cikin uhmad illa anni lam uhmad ala kathirin mimma kharaja minni min ar-ra'i sai ce gaskiya dai amma na samu matsala ba a yaba mini ba duk da Allah ya gafarta mini na tsira fil jumla amma da dama daga cikin abubuwan da na dinga fada na ra'ayina na fatoyina ake ci mishi rabi'atul ra'ayi mai a gani na malar rabi'atu mai a gani na malamai sun tsani wannan abin da ya dinga yi sun ta suka shi akai yace to a lahira din ma ba a yaba mu wannan abubuwan ba wa ya ibn ayyub kala balagani an ahli ilmi an ahli ilmi kanu yaquluna yace naji an ce malamai suna cewa idza ra'aita idza arada Allah an yu'lima abdahu khairan shagalahu bil aghalib idan wannan wannan yuqli ma'anan ma'anar shi wato a cire masa ne ilam eh Allah ya alama ko Allah ya alama abduhu idza aradna Allah ya alama abduhu khairan shagalahu bil aghalid mun karanta wani irin shabaya ku idan Allah ya so ya kaddara ma wani bawa cewa al ilmin shi babu alheri a ciki sai Allah ya shagaltar da shi bil aghalid shine da masail shawar da duk wani abu wanda zai ta ta da kura ta da fitina mas'ala wanda ba haka take ba ya dauko ta yace dole kuma sai an yi haka shine muka kwatance da irin abin da Abdul Jabbar ya dangi Nasir Kabara da irin abin da yanzu wasu usare suke ga sanan burcik mutum ya dauko ta mas'ala wanda ba haka take a cikin ilimi ba ai ta fitina da shi akan ta to wannan alama ce akan Allah ya zare alkhairi daga cikin ilimin mutum da haka jama'a mutum kai ka kula ya kai bawan Allah kar ya zama da cewa a bakinka ake jin masail fandararru wanda suka saba wa abin da aka sani a cikin ilimi na sunna sananne sawon a cikin fiqh ne a cikin aqida ne a cikin tafsiri ne wani yana ganin wai burgewa ce a ce shi ya zo da wani abu wanda ba haka aka saba ji ba kuma ya ci rigima da shi akai babu wani abun burgewa ciki wa an yi haibuna ayyuba qala balagani وكمان المكنتك وعن عبد الله بن مسلمة القرشي قال سميت مالكا يقول ما يزال هذا الأمر mu'tadilan wannan al'amari na ilimi bai gushe ba yana tafiya akan turba madaidaiciya hatta na sha Abu Hanifata har Abu Hanifa ya taso fa akhadha fihim bil qiyas sai dinga qiyasi fama aflaha bai tsira ba wala anja ko bai tsiratar da kowa ba wa kana Khalid ibn Nizar yaqulu sami'tu malikan yaqulu naji maliku yana cewa law kharaja Abu Hanifata ala hadhihi al ummati bis sayfi kana aisara alaihim mimma zahara mimma zahara fihi min al-qiyas wa ra'yi Abu Hanifa abin da ya fitar da shi da irin wannan ra'ayi da ya yawa a cikin mazhabin sa ce inda takobi ya dauka ya kama ya kan mutane da ya fi mutane sauki wato tunda duniya su kawai zai halaka da takobi wannan abu kuma yana shafan lahirarsu wa ibn uyayna takala lam yazal amru ahli al-kufati mu'tadilan hatta nasha fihim abu hanifa mutanen kufa basu kushe ba suna cikin alheri har sai da Abu Hanifa ya fara malanta inji Sufyan ibn Uyayna qala Musa ibn Harun al-Hamdani ahad ruwati sanad wa huwa min abna'i sabayan umam sai ɗaya daga cikin masu riwaya a wannan isnadin yace saboda shi Abu Hanifa kuma dama aiki bai bayi ne ai ba asalin balarabe bane ummuhu sundiyatun wa abuhu nabati abin nan sandiya kenan da ce as-sand ƙasar Assan su ne in aka ce Biladu San yanzu kawai za ka yi cewa Pakistan ce. Pakistan da wani ɓangare na Indiya da wasu ƙasashe da suke kewaye da su ita ake cewa biladus sand wanda musulunci ya kai kasar tun zamanin halifa al-walid dan abdul malik rahmatullahi alaihi yana daga cikin alheran hajjaju hajjaju wannan da ake da ake cewa azzalimi din nan yana daga cikin alheran hajjaj shine ya sa komandoji su Qutayba ibn Muslim da wani dan kanwashi shine Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi su suka yi aikin kai musulunci wannan kasar sun sha wahala sosai an yi shekaru ana jihadi musulmai da yawa sun yi istishhadi saboda sanyi da wahala da kwazazzabai a ƙasar amma ƙarshe su suka yada musulunci wanda har yanzu ƙasar musulmai ce to sune sune biladus sant to ita uwar ƴar ƙasar ne namijin kuma nabuti wato nabuti kuma kamar a ce wato mutanen ƙasar abin nan ne andalus sune nabatiyun to wai iyayen shi ba larabawa bane kun san kamar yadda na faɗa a farkon darasin nan su shugabanni jama'a da shugabanni a ta wanda suka yi zalunci da sauransu wani bai san baka san cewa watakila wani abu kwaya ɗaya da za su yi ma addinin musulunci sai Allah ya kala sai gafata musu gaba ɗaya garin da su sai ga shugaba ne ana ganin yayi mugunta yayi cuta amma hala akwai wata mas'ala kwaya ɗaya da ya kare wa musulunci kai baka sani ba ko wani amfani da yau addinin musulunci kai baka sani ba akan wannan sai Allah ya gafarta mai saboda yana da kyau mutane su gane wato abinda mutane suka ɗauka wai nakiya ce mai laushi ga zama suna ambatan sunayen shugabanni suna cin musu mutunci kuma har suna tunanin wai su kuma suna da haƙƙin da basu yafe ba kuma rana da kiyama wallahi sai an sa shugaban na auta wala mutum zai iya kwana ciki ba mutum zai iya kwana ciki kai ka zauna kullun shekara takwas goma shekara sha biyar kana zagin abata kana zagin da suki kana zagin buhari kana zagin baban gida kana zagin duk waɗannan mutanen baka ɗaga musu kafa ba da gwamnoni da shugabannin ƙasa kai baka san ka ɗaukan zunubi bane kenan kai idan suna ɗaukan zunubi kai fa kana ɗauka kuma ya kamata ka damu da naka zunubin zunubin ka ya kamata ya zama shine damuwarka saboda haka jama'a kar mu ɗauka wai abin mai sauki ne kawai ai mu ƴan lele ne mu talakawa kawai ƴan lele ne da an ji kawai za mu wuce a ba haka bane da ma talakawa waɗanda suka suka tsaya suka ba Allah suka iya bakin su sune za su shiga aljanna cikin sauki da da aka fada shugabanni za su samu matsala ne saboda haƙoƙi na da yawa a kansu haƙoƙin duka al'umma na kansu kai kuma za ka yi samun matsala kai ma tunda haƙoƙin mutane da yawa suna kanka saboda ka zama mu kiyaye har kullun ya zama da damuwarka ya za a yi kai ka tsira tukunna ba damuwarka game da rayuwar wani ya tsira ko bai tsira ba kaga hajjaju da muka ambata ai yana da yana da abubuwa da yawa na Allah wa dare wanda zabi yake cewa mun ba ma kaunar shi ko ba ma zage shi amma kuma kaji a bangare guda kuma ya taimaka wajen yaɗa musulunci da kai shi kasashen da har yanzu musulmai ne sannan kuma ya taimaka wajen wato yi ma qur'ani aiki wajen yi mishi ɗigo da sauransu a gefe guda kuma ya yi zalunci ya yi kisa ya yi ta'annaci raga wannan al'amari shi yana ga Allah in ka haka ka zauna lafiya ka bar shi da Allah ubangiji da ya halicce shi ba kake da aljanna ko kake da wuta ba to haka duk sauran shi ka bage kamata mu dinga mu'amalarta su Allah ya kyauta malam ya sake cewa qala wallazina ibtada'u ar-ra'aya thalathatu wanda suka fara kawo a ganina a cikin harka addini mutum uku ne wa kulluhum min abna'i sabaya al'umam dan fa kabilanci ya motsa kenan ko duk suna cikin wato ƴaƴan bayi ne wa hum rabi'atu bil madina rabi'atu bin abi abdurrahman malamin su maliku wa usman al batti wannan na mata da usman ibnu abu amr usman ibnu muslim al batti yana da hadisi wannan a cikin kutubul arba'a abu dawud da tirmidhi da sa'id ibnu majah wa abu hanifa bil kufa da abu hanifa قال أبو عمر ابن عبد البر يقول أن ذلك سنفار النساء سيئة ذي تعليق يتشي وأفرط أصحاب الحديث في ذنب أبي حنيفة رحمه الله gaskiya saboda Allah abin da yake gaskiya shine malaman hadisi sun tsananta wajen sukar Abu Hanifa Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Kufi babban malami ne a tarihin musulunci kamar da aka sani ɗaya daga cikin a'immatul fiqh al-arba'a ba a sha'anin shi ba koye bane mun shayin wannan karatun a waɗannan azuwa kwatankwacin waɗannan an samu malamai da yawa da suka soke shi yace wata jawazu alhadda fi zalika sun wuce iyaka zaka samu su shu'uba su shafi'i mun ji daga maliku abdullahi dan mubarak as-sauri kana ka iya kirga malamai sama da 80 cikin malaman hadisi wanda suka yi Allah wadare da Abu Hanifa suka ci abin nan din shi suka ci dukkan duniyarsa suka ambace shi da mummunan ambato Abubakar ibn Abi Shayba a cikin musannaf kitabu yayi musamman da ake cewa kitabu salati kitabu siyami kitabu zakati da kuma akwai kitabu raddi ala abi hanifa babu ka sama da 150 ne a ciki kowanne babu zai kawo ya ce babun cewa annabi ya ce kaza abu hanifa kuma ya faɗa aka san shi sai kawo da kace kuma abu hanifa ya ce kaza wato irin da kamar yanzu kace raddi mai zafi yayi masa shi aka an kaje ka kuma littafin abin nan al-khatib baghdadi kuma abu hanifa tana da tsayi sosai sannan a maktabin ɗaliban ilimi su kuma su karanta za ka samu tarjama ce mai tsayi ta fi shafi ɗari a cikinta za ka samu irin waɗannan mazammat ɗin da yawa an ce kaza an ce ma ya yi kaza an ce ya yi kaza za ka ga abu iri daban-daban haka sauran tafai haka ka kuma cikin siyar na limamu zahabi haka abin nan ka kuma cikin sisila sahiha ta shekul albani ya tattauna akan matsala a wasu wurare ya hakaito magana haka cikin mizanul i'tidal na az-zahabi haka cikin lisanul mizan na ibnu hajar to haka kuma a wannan zamanin aka zo aka samu wato al-kautsari yayi littafin at-tankil bima fi ta'nib al-kautsari min al-abun afwan ta'nib al-khatib kautsari ta'nib al-khatib bima saqa fi kalimati abi hanifa min al-akabir ya zo shi ma ya cici zarafin khatib bagadadi ya tuhume shi da ƙarya da ƙage da sauransu saboda shi ba hanafi ne shi kuma abdurrahman al-muallim ya mai mishi da martani akwai littafai guda biyu akwai al-kashifa ita ce kamar introductory sannan sai du kuma ya at-tankilu bima fi ta'lib al-kawsari min al-abatil su mas'ala ce ta rigingimu tsakankanin malamai game da matsayin Abu Hanifa da iliminsa da kuma nagartar riwayarsa da sauransu to shine anan yake cewa babu shakka malaman hadisi wajen magana game da Abu Hanifa to gaskiya saboda Allah sun wuce makaɗi da rawa kuma shi malamin hadisi ne zai ke wannan magana kuma ba maliki ne ba ba Hanafi ba ba zaka ce yana kabilanci ne a shi yana cikin malamin da zaka iya cewa muhaqqiqai ne masu kokarin yin adalci shi Ibn Abdul Barr wa sababul mujibu lidhalika indahum idkhaluhu ar-ra'aya wal qiyas 'ala al-athari wa atibarihima ce abinda ya jawo wannan shine Abu Hanifa ya tsara a cikin hadisi hadisi ya inganta to duk wani kiyasi don tattaunawa ta kauce to shi ko yana ci gaba da amfani da ka'idojinsa ko daga hadisi kwatankwacin shi kwatankwacin malaman nahau na kasar basara waɗanda ba ruwansu da nassin alkurani in suka kama ƙa'ida sai su ce nassin ma sai su ce wannan an rufe shi da lahani suna da wannan tsaurin za ka shi ma abu hanifa in ya kafa ƙa'ida to wannan ƙa'ida ko da ya zo ya sami hadisi ya saba mata ba zai saki ƙa'ida shi ba sai ta wa hadisin tawili wa kana radduhu lima radda min al ahadisi bi tawilin mu'tamal ya dinga tunkuɗe hadisai da zance wanda yake abun dubawa wa kasirun minhu qad taqaddamahu ilayhi ghayru irin wannan ra'ayi akwai wanda suka rigaye shi akai ah taqaddamahu ilayhi ghayruhu wa tabahu alayhi mithluhu mimman qala bi ra'yi kuma wasu sauyin shi sun ci gaba da bin shi akan haka wa jullu ma yujadu lahu min dhalika ma kana minhu ittiba'an li ahli baladihi galibin abinda zaka samu a gun Abu Hanifa na irin wannan shine ya bi tafiyar ya bi tafarkin malaman garinsu ne garin kufa ka ibrahim an-nakhai wa ashabi ibn mas'ud kamar ibrahim an-nakhai da dalibai ibn mas'ud illa annahu agraka wa afraqa sai dai ya zurfafa ya fadada fi tanzilin nawazil wajen yuma wajen kirkiro mas'aloli huwa wa ashabu shi da dalibansa abin da ya faru shine in kana karatu zaka ga wato maganganu da yawa da aka soki Abu Hanifa da su wani abin da baka mamaki shine zaka ga the same malami ya soki Abu Hanifa wata rana wata rana kuma ya yabe shi kamar waɗannan ambata Shu'ba da Maliki da Shafi'i da da da Sufyan al-Thauri da Allah ibn Sa'd da zaka iya samun arwaito da gare su suna yaba mai wata rana kuma suna sukarsa to me ya jawo wannan shine ibnu ibnu abubakar yake nuna mana ga asalin garin kufa gari ne da ibnu mas'udin da aka cewa shi ya kafa fikihun garin limam sabi ibnu mas'udin sayyidina umar ya tura shi shi da musul ash'ari su karanta Allah ya bashi dama ya karanta a garin to amma sai zamana ya mutu da wuri ya mutu shekara 32 bayan hijira to ɗaliban shi da ɗaliban ɗaliban shi suka ci gaba da ɗan abin da ya karantar da su kuma suna nesa da inda su ci gaba da samun hadisai sai suka gina mazhabinsu a kan ƙa'idoji na waɗannan hadisan da suka sani sai da mana ƙa'idojin wata rana suna cin karo da wasu hadisan da ba su da su to da ya kamata ran da suka gaba da sabon hadisi sai su aje ƙa'ida sai suka ɗauka wannan ƙa'idojin ba za su sake rabuwa da su ba to a haka mazhabin ya taho ya taho har zuwa shekara ta bayan shekara ɗari har zuwa tasowa limamu ainihin wato abu hanifa al'umman ibn sabit wanda shi rasuwarsa ɗari da hamsin ne kuma a cikin wannan shekarun ya shekara kusan arba'in yana karantarwa yana karantar da wannan mazhabin kuma Allah ya ba shi kaifin basira da zalaƙa harshe kuma sai mazhabin ya yaɗu saboda ya da ɗalibai da yawa waɗanda suka karanci wannan abin a wajen shi to da wannan abin ya yaɗu sai da mana shi ne ke cewa to amma shi ya faɗaɗa ne in aka zo kawai makaranta ba wai za a karanto ƙur'ani da hadisi ba ne a za a ce kawai a ƙirƙiro wata matsala a yi tunanin me amsar ta ƙirƙiro matsala sai a ce mutum ne ya hau jirgin ruwa ya tafi shekara guda yana cikin jirgin ruwa bai san ina ne gabas ba bai san ina ne yamma ba ko bai ganin fitowar rana ko faɗuwarta kamar irin sojojin ruwa kenan ku masu yin kaya kasar ruwa to ya za su yi sallah kuma a lokacin babu sojojin ruwa sai ai ta kawo amsoshi ne daban-daban mutum ne mutane za su je aikin haji ta sararin samaniya ba san ina ne za a ɗau miƙaci ba irin da ake zuwa aikin haji za su fara a cikin ba a cikin abuwa ne ba mutum ne da kaya ya dan kamar da rikici ya da gaba ya sai za a biya shi ko ba za a biya shi ba irin wannan irin wannan abin nan mace ce ta yi aure cikin idda kuma daga baya sai aka ga ashe tana da ciki ya za a tantance cikin nawaye kun ga irin wannan masail din a wisa ba tare da sun faru ba to kaga su a tafarkin ahlul hijab tafarkin ahlul asari ga kamu sai wannan mas'alar sai su tambaya kamar da muka ji a baya ta faru ne haka ce eh sai su mata tunanin ya za a yi kuma da faru sai ce a bata sai ta faru su kuma su suke ma fara da ita su ahlul ra'ayi Allah ya gafarta musu wal jawabi fiha bi ra'ayihim wa istihsarihim sai su kirkiro mas'ala su bada amsa da ra'ayinsu fa ya'ti minhum fi zalika khilafun kathirun lisalafi sai a samu zantukan su sun saba wa naga magabata wa shuna'un da kuma wasu munanan maganganu hiya inda mukhalifihim bid'un abun abokan hamayyar su bid'o'i ne wasu maganganu munana وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية ga wata magana muhimmiya ya jama'a ibn bare ki ta to ni dai a iya sani na da malamai ba wani malamin da na sani sai da ya zama yana da wata aya da yayi wata wiki aw mazhabun fi sunnati sai da ya zama cewa ga wata mazhaba shi saba wa hadisi babu babu malamin da bai da wannan wani abu wanda ko da gangan ko da kuskure ko da karancin ilimi ko kuma da ya riga ya gina wata matsala daga baya wani abu ya taso amma dai ya kafe akan abin da aka san shi da shi wanda wannan abin ya saba wa abin da yake tabbatacce ko raji ko abin da yake shine ake fatawa da shi babu wani malami a duniya nan sai da ma da wannan kuskuren radda min ajli zalika al-madhhabi bi sunnatin ukhra bi ta'wilin sa'i wannan madhhabin nashi a sanadiyar shi ya tun wani hadisi ko ta ƙa'ida domin tawilinsa da yake ganin abu ne da kawai a wuri a wani abu da yake zai ce ai an shara wannan hancin illa anna li abi hanifata min zalika kafiran to dan malami yana da kwaya daya kwaya biyu kwaya uku to ba za a damu ba imam malik yanzu misali fatawarsa akan wanda ya kare azumi da mantuwa sai ya rama da hadisi ya ce ba za a rama ba shi ne wannan magana ba hadisi ya ce ba za a rama ba shi ya ce a sai an rama misali to amma zaka samu a wasu abun wasu malamai wannan kadan ne amma agun abu hanifa suna da yawa su ne alkasaratul kafira wa huwa yujadu li ghairihi qali a wurin wasu malaman kuma kadan ne to nashi da suka yawan nan su suka ja mashi zargi da zagi shi suka za mashi zargi da aibatawa na wasu malamai su kuma tunda ba su da yawa to sai a daga a daga a daga kafa a kau da kai to wannan zancen malam ya fara shi kenan akan mas'alar Abu Hanifa da rigingimin da ke tsakankanin shi da malamai zai zo a gaba ya ƙara tattauna mana ita insha Allah kuma kamar da muka ishara ƴan uwa ɗaliban ilimi suna iya komawa cikin waɗancan littattafan da wasu da wasu tuwasan bayanai ma waɗanda a cikin su akwai tattaunawa game da matsalar Abu Hanifa a jumlace dai malami ne na Allah malami ne da ya kurakure kamar da sauran malamai suka kurakure kuma kurakuran shi malamai basu basu ji basu ji kwarjinin kansa faɗi kurakuransa ba amma fil jumla malami ne cikin malaman musulunci kuma ana ne roka mashi gafara kuma ana tsoratarwa game da kurakuran kuma idan ana darasi ko bincike abu ya kawo kai ana iya ambato kamar da aka ambata haka ba wai za a ɗauke shi abin yayatawa ne da an da inda ka samu kamar ka ce abu hurera ma kuskure gare shi a'a amma idan karatu ya kawo kai ba za a ambata ko ba za a aibata shi ko a zage shi ko a ci mutuncin shi ko a yi mishi mummunan addu'a ba sai dai a ce Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi ko kuma kai ka kai da kasaidin a ilmance to sai ka duba ka ga ya malamai suka bi wajen wani waɗannan masaidin babu zagi ko aibatawa ko cin mutunci ko neman tashin tashina a cikin mas'ala irin wannan za mu saurara insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh